بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته iyayenmu mata na mana barka da wannan yammaci na ranar alhamis wanda shine yammacin uku ga watan sha'aban shekara ta 1447 bayan hijirar maza Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 22 ga watan janairu 2026 daga wannan masallaci mai albarka masallacin gidan shawakin zazzau a wato nan kwanar tukurwa a cikin garin zaria inda muke haduwa don yin majuna nasiha insha Allah muna so mu yi amfani da wannan dama mu mika ta'aziyya kafin mu shiga darasi na rasuwa da aka yi wanda jiya Allah madaukakin sarki ya dauki rayuwar daya daga cikin manyan malamai a wannan kasa tamu shine malam Sheikh Habibu Yahaya Kaura Allah Ubangiji ya gafarta mishi ya rasu ajiya a garin Abuja bayan yayi fama da doguwar jinya to muna addu'a Ubangiji madaukakin sarki ya gafarta mai zunubansa ya ji kanshi da rahma ya sa jinya da aka yi ta kasance kafara ce a gare shi Allah ya rike masa bayansa ya ba iyalan shi hakuri sannan kuma Allah ya ji kaman mutum mu gabaki daya ya sa kuma mu cika da imani to a yau za mu darasi na uku kenan insha Allah a wannan littafi namu mai albarka na tanbihatun ala ahkamin takhtassu bil mu'minat wato fadakarwa akan wasu hukunce-hukunce waɗanda suka keɓanci mata muminai malam mai littafi wato Sheikh Salih ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Fauzan Salih ibn Fauzan ibn Abdullah Fauzan Allah ya saka mai da alkhairi yana so yi mana bayani a yau game da abubuwan da ya kiraya da suna bayanu ahkami takhtassu bitazayyun aljismi lil mar'a bayani akan hukunce hukunce wanda suka kebanci kwalliyar jiki ga mace kamar da aka sani ita mace kwalliya a wajenta wani muhimmin al'amari ne a rayuwarta wanda Allah madaukakin sarki ma ya siffanta mata da al'amarin kwalliya a cikin faɗinsa da yake cewa auman yin sha'ufin hinyati wa huwa fil khisami ghairu mubin yau wanda aka taso da ita a cikin kwalliya wanda kuma ba ta iya bayani dalla-dalla a cikin jayayya wato mace al'amarinta da kwalliya al'amari ne muhimmanci kwarai da kuma shumuliya na shari'ar musulunci shari'ar musulunci komai da ruwanka ce ita babu wani abu da ta kyale mutum musulmi namiji ne ko mace babba ne ko yaro yayi gaban kansa yayi radin kansa dole sai shari'a ta sanya ka'idoji da dokoki wanda za su dace da asalin shari'a wato asalin shari'a shine bautar Allah madaukakin sarki da kuma kyautata mu abokan zama iyalai da 'ya'ya da makwabta da sauran mutane duka kyautata musu da kuma gujewa cutar da kai da cutar da wani waɗannan usul ɗin sa daga cikin asaloli da suke gaidin ɗin duka wata mu'amala ta mutum so da ka za a hana mutum yin abin da ya cutar da shi ko cutar da waninsa ko yin abin da zai sa a cikin shi zama akwai zalunci ko akwai shiga hakkin wani bayan an kiyaye haƙoƙin Allah Ubangiji madaukakin sarki to a ciki a mas'ala ta farko ya ce yutlabu minha daga cikin abin da ake buƙatar mace ta kula da shi a wannan babi na kwalliya أن تفعل من خسال الفطرة ما يختص بها ويليق بها تأيكة أبن دا يتنشنشيتا كما يداتي دا إتا تكابن دا يكتما الفطرة wato abubuwan da suka dace da kyakkyawar ɗabi'ar da Allah ya halicci ɗan adam sune alfitra wanda a cikin hadisi wanda ainihin al-Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito daga sahabi Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-fitratu khamsun akwai abubuwa guda biyar da suka dace da dabi'a sune wato yin dahara amfani da ruwa wajen yin ɗahara kuskure baki da yanke gashin mara da na hammata da makamantarsu su ne yake nufi da alfitra to a cikinsu akwai waɗanda sun dace mace ta kula da su da gaske akwai hassul abafiri wa ta'ahuduha yanke akaifa yanke farci da kuma kula da faratun hannu da kafa lianna taqlimal abafiri sunnatun bi ijma'i alil ilm yanke farce sunna ce da malamai gaba ɗaya suka suka yado akai liannahu min khisalil fitrati alwaridati fil hadith yana daga cikin abin da ya zo a cikin hadisi na ɗabi'u na mutanen kirki lafiyayin ɗabi'u wani ma fi izalatiha minan nazafati wal husni saboda kuma a cikin yanke farce akwai tsafta akwai kyautata mu'amala wa ma fi baqa'iha tawilatan min at-tashwih idan kuma aka basu suka yi tsayi to akwai lalata halitta wa tashabbuh bis-siba da kuma yin kama da kyarkeci dabbobi masu daki irin kyanwa da zaki da damusa da makamantansu wa tarakumul awsakhi tahtaha sannan kuma barin farce zai ba da dama datti ya tare karkashin sa wa man'i wusulil ma'i ila ma tahtaha sannan ruwa kuma ba zai isa cikin karkashin inda dattin yake ba idan ana yanke farce akai akai ana yin tsafta ne kuma ana dacewa da abin da shari'a ta yi horo da shi idan ku ana barin shi har ya tsawo ya zako zako farko akwai kamantakekeniya da dabbobi sannan kuma akwai ba da dama datti ya taro a hannun mutum sannan kuma wannan datti idan ya annakiya to ko da an zo yin alola ko wanka ruwa ba zai shiga karkashin dattin ba wannan datti yana iya zama sanadiyan cin wata cuta ko kamuwa da wata cuta makamancin cututtuka da ake kamuwa da su sakamakon datti kamar cututtukan da suke da alaka da typhoid ko kwalara ko makamantansu saboda haka ba daidai bane kina mace musulma a ce ba kya yanke farcenki wa babul muslimati malam yace wasu mata cikin musulmai kadibutulina an jarabce su bi tatwilil azafiri da tsayan ta tsayin farcen su taqlidan lil kafirat suna masu koyi da mata kafirai wa jahalan bis sunna kuma dan nuna cewa su jahilai ne ba su addini ba masu tsawaita farce na farko suna koyi da kafirai ne kuma mun faɗi a baya shari'ar musulunci ta hana koyi da kafirai a al'adunsu da ɗabi'unsu da abin da za a gani a ce an yi kama da su to wannan barin farce da ake ya tsawo ya zako zako haka kamar na mayya to koyi ne da kafirai ɗaya kenan na biyu kuma a cikin shi akwai kuma nuna jahilci nuna cewa ke baki san addini ba to baya ga barin farce ya tsayi kuma akwai kuma sanya na na kanti wasu suna zuwa su siyo na kanti a mamman na ki ganshi aka zako zako ba kyan gani shi ma ba kyau domin dama wannan ba na musulmai bane tun farko sannan akwai wani abu ma na accident da yake iya faruwa idan farce yana da tsayi in kika kuskure kika dafa wani waje da karfi ko wani abu zai iya bantarewa ya tashi bantarewa kuma zai bantaro har da cikin ne ji miki rauni ina fata kun san haka saboda haka a koyi yanke farata kuma a dinga yanke ma yara malam ya ce wa yusallu lil mar'ati hakanan sunna ana son mace ta dinga izalata izalatu sha'ril ibtaini wal ana ta dinga kankare gashin hammatarta guda biyu da kuma mararta amalan bil hadith al warid fi zalika saboda ta dinga aiki da hadisin da yazo akan haka wali ma fihi min at tajammul saboda kuma a cikin haka akwai kwalliya gashin mara da gashin hammata wajibi ne ga mace ta dinga cire shi duk sanda bukata ta kama wal ahsanu an yakuna zalika kullu usbu'in aw la yutraku akthara min 40 yawman malam yace abin da yafi dacewa a ce duk sati kina yanke farcen ki kina kankare gashin maraki da masha hammataki in kuma ba kankare duk sati ba to mafi tsananin tsanani duk kazanta ki kai wuce kwana 40 baki cin shi in ya wuce kwana 40 kin shiga cikin sabon Allah kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada a wuce kwana 40 musamman take mata aure take da miji ce kuma kullun kina nan daga je daga je haka bakin gani wannan ba mu'amala ce mai kyau ba a rayuwa wata ke gashi amma ta ta yana lekowa haka ana ganin shi yayi ja saboda yayi baki ya ya gaji da yin baki ya ya juya yayi ja kamar gashin tseren masar ko tseren da ake cin mishi ne ran wani tsera ne yake yin jaɗin nan tseren masar ne ko tseren gida ne to ba daidai ba ne wannan jama'a a kiyaye babu kyau ba daidai ba ne sannan yana zama sanadiyar taruwar wasu ƙwayoyin cututtuka da wasu abubuwa irin waɗannan ko kuma ya sa mutum abin nan icin haka ƙaiƙayi sau da haka a kula to abu na ɗaya kenan yanke farce da aske gashin mara da gashin hammata saniyan na biyu ma yi tsalabu min ha wa ma yumtana minhu wa ma tumla minhu fi sha'ari ra'siha sai kuma gashin kai me ya kamata a yi da gashin kai ya kamata a yi da shi kuma menene aka hana wa sha'aru hajibaiha da gashin gira wa hukumul khidabi da hukuncin lalle wa sibghi sha'ar da kuma hukuncin dayi rina gashin kai malam yace alif yutlabu min muslima ana horon musulma da mene tawfiru sha'ari ra'siha ta bar gashin kanta ya sakata ya wala wa yahrumu alaiha halquhu haramun ne mace musulma ta aske gashin kanta illa min daruratin sai wani abu da ya zama dole kamar rashin lafiya ta kamu da wani cuta an je malaman asibiti sun ce wannan dole sai an aske gashin za a yi mata magani ta yi a dinga shafa magani ne a tsawon kwanaki ko tsawon makonni a ce sai ta aske to yanzu ya zama magani ko kuma a ce Allah ya kyauta ta yi hatsari ne a mota ko a babur wani bangare na kanta ya fashe in za a ɗinke kin ga dole sai an yi aski to wannan kenan ko wani larura makamancin haka ba ma ce larurar shiga ɗan sanda ba don ran da yi magana kan cewa bai dace mace musulma ta shiga aikin soja ba ko ɗan sanda ni dai a ra'ayina to amma idan wannan ya kai ki ke kina da ra'ayin shiga ko wani bala'i ya sa kin da ke shiga da kin ga ba da shiga iya dole za a ce in za a yi training sai an miki aski kamar wata inyamura Allah ya kyauta to da haka babu kyau aske gashin kai wasu mata suna askewa wai kawai sai su ya dame su ko kuma wata ma mijinta ya ba ta haushi kawai ta tsawo almakashi kawai ta gunta da shi kaga kai kika cuta wajen da ya ce yana son gashi yanzu kuma ya ba ta haushi kawai ta sa kawai ta kama iya danki daya kawai sai ta dace kun ga hata aikin haji da yake ibada cewa aka a samu dan hikin nan a yanki idan an yi umara ko an dawo daga abin nan daga daga dawafin ifaba aka ce ta dan dan haka dan inci ɗaya da rabi ket haka ya isa saboda shi gashi din a mace matsayinsa kamar matsayin gemu ne a gun namiji siffa ce ta cika ga namiji a ganshi da gemu haka nan siffa ce ta cika ga mace a ganta da gashin kai kuma duka guda biyu an hana wato a cire su yace qala shehu muhammad ibnu ibrahim ali sheikh mufti diyar saudiya rahimahullah malam muhammad ali sheikh yace وأما شعر رؤوس النساء فلا يجوز حلقه gashin kan mata bai halasta ba a yanke shi lima rawahu an-nasa'i fi sunanihi bi sanadihi an ali radiyallahu anhu saboda abinda al-imam an-nasa'i ya rawaito da isnadin sa daga sayyidina ali radiyallahu anhu duk da yake wannan isnadi na sayyidina ali da ma da yake ishara anan wajen yana da wani rauni kadan amma dai hujja ne malamai suna karbar sa warawahu al-bazzar bi sanadihi fi musnadihi an usman radiyallahu anhu haka nan bazzar ma ya ruwaito warawahu ibn jarir bi sanadihi an ikrima radiyallahu anhu qalu suka ce naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an an tahliqa almar'atu ra'saha annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana mace ta aske gashin kanta yana cikin sunan na tirmidhi da nasa'i daga sayyidina ali kamar yadda muka ambata da kuma wani shahidi daga aisha radiyallahu anha ta wajen bazzar haka kuma daga wajen Usman a cikin isnadin sa akwai mutum mai suna Khallas ibn Amr wanda malamai sun yi magana akan sa cikin hadisin Sayyidina Ali amma dai hadisin hujja ne game da hani din saboda aske gashin kan a cikin shi akwai kama da maza kuma an hana mace tai kama da maza maza su ne suke da damar ko da yaushe su aske gashin kansu sun ga suna so sannan a cikin shi akwai kuma kama da kafirai mata kafirai kamar da zamu zo mu ci wallahi idza jaa an-nabi sallallahu alaihi wasallama fa innahu yaqtadi at-tahrim idan aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kaza to hukuncin shine haramun malam yarid lahu mu'aradun ko mu'aridun sai in an samu wani abu da yake rage ƙarfin wannan haramcin sai kuma makruhi kuma kamar haka saboda haka haramun ne mace ta musulma ta aske kanta sawa'un manya ne ire-iren kuɗin nan ko kuma yara ne ƙanana 'yan ƙanana 'yan mata da sauransu duka haramun ne hata jaririya da ake haifa ku ji wannan jaririya da ake haifa ranar suna mace akwai malaman da suke ganin aski da aka ce a yi ma jariri banda mace namiji ne kawai ku zaɓin na ce akwai malamai wasu malaman suna ganin za a yi wa jariri mace da namiji duka aski saboda wannan gashin da ake haifan jariri da shi yana daga cikin dattin haihuwa an fi so a aske shi wani sabo ya fito amma wasu malamai suna ganin cewa namiji kare yake aske mawa tun yana tun jariri ma وقال الملا علي القاري في المرقاء شرح المشكاة مالم ملا علي القاري yake cewa قوله أن التحدي أن تحدق المرأة رأسها وذلك لأن الروائب للنساء yace saboda gashi da yake reto akan mata kalliha kamar gemu ne lirrijali ga maza fil hay'ati wal jamal a wajen nuna kamatta da kuma kyau da gaske abin da za a gane mutum da zara an ganshi a gane namiji ne a ganshi da gemu duk namijin da ke aski gemunsa kullum wannan haramun yake aikatawa kuma yana kama da mata ne daudanci ne a ce namiji na aski gemu abin da maza yanzu suka dauka ba komai ba za ga mafi yawan mutane da damansu suna aski gemunsu wannan haramun saba wa sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to haka mace da gaske abin da ake gane alamar mace a ganta da gemun da gashin ta na kai cikakke to karki je kina aske gashin ki yadda maza suke aske gemun su duka za ku tarayya a cikin wato haramci wa amma qassu sha'ri ra'siha to wanda kuma ta rage fa wancan mun ji askewa gaba daya haramun ne to wanda kuma ta rage fa ta rage shi fa fa in kana bi hajatin ghairi zina idan wata bukata ce wadda ba wai salon kwalliya bane akwai salon kwalliya da kafirai suke yi da mata 'yan zamani wanda suke aske gashin sai yi kama da irin gashin nan na ƴan iska a tara wani anan haka ko a aski gefe zau ga mata suna yin haka irin matan kabilu ko wannan shi ma haramun amma idan wani dalili ne ka an ta'ajiza an mu'ulati kawai mace ta kasa ɗaukan ɗawainiyar gashin au ya tsula kafiran ko ya yawa yawan ya wuce misali wa ya shukka alaiha ya zama yana wahal da ita fala ba'asa bi qassihi bi qadari al-haja malam yace to anan babu laifi ta rage shi gwargwadon bukata akwai matar da za ta zama cewa tana da gashi wanda ya haura misali wannan galibi na ga da larabawa ma ake ko ko irin dangi mu fulani haka wata tana da gashi ya wuce misali kuma gashin yakan ba masu shi wahala domin hidimarsa da yawa hidimarsa da yawa kullum ana hannun makitsiya ko hannun masu salon a tsefe a kitsa a sake tsefewa a kitsa duk sati wani ma sai an gama kitsawa mazin ya ce ba irin shi yake so ba dole za a je haka na a warware ya aka iya da rayuwa duk wata ana ta shiga cikin damuwa tana kashe mai kuɗi a sai mai iri kaza a sai wani set na kum iri daban-daban kamar za a yi tiyata abu ba sauki sai ka ji a lokacin da maza suke cewa muna san mace mai gashi suka ji su ko mata masu gashi sun tsani gashi wacce ke da gashi da yawa nan kasa abin da ke zata ga cewa ita ya zama mata larura to idan da gaske ne ya zama irin wannan larurar ta yi yawa ko kuma wadda wani abu na bukata kamar yadda muka ambata kama ce ta yi kwarkwata yanzu mata sun daina kwarkwata ko alhamdulillah yanzu an daina yin kwarkwata yanzu ko saboda jarabar mai iri iri ake shafa ba kwarkwata ba ta zauna a kai ba wane ta ta zauna a kai irin ne zai da ne zaki ga ce mata masu kwarkwata ana duddubawa ana kashewa kas kas kas haka ko a fesa mata shantos ana yi yanzu to Allah ya kyauta ina dauka an daina yanzu gaba daya domin da muna yara amma kuna da ƴan mata a gidanku sai su samu kwarkwata ba ku sani sai kai kai ma namiji kai da kwarkwata a ce ai yakka ce ta samu kuma ta babanku Allah ya kyauta to almuhim idan yayi yawa yawan yayi yawa to malai yace babu lita za iya ragewa gwargwadon bukata ina jin wannan yawan ba kowa ce za a kirga mace tsayawa a cikin matan ƙasar mu kafin a kai ga wannan ba kowa ba ce tun da yanzu galibi gashi ma wacce ke da shi ya kawo jikin kunnanta ko yake taɓa ƙeyata da wani tama ta dace ma duk za a dinga yi ma hasada ana kallonta ana sha'awarta kun ga ba irin matan da bane ko kuma matan larabawa ibnu qaisi yake ba da labarin matarsa irin tsawon gashinta da yake cewa wa farqun yughatti al-matna aswad fahimu afifun kaqilwi al-nakhlati al-muta'askili yake cewa غدائره مستنشرات إلى الأولى تدل المقاسي في مسنن ومرسل يتي وفرع عفوا ناتي وفرع وفرع يتي تنا ده وني إرن غاشي يغطي المتنى wanda yake rufe gaba ɗaya gadon bayanta duka ba wai ƙeyarta ba duka gadon bayanta yadda ta ga hijabi na rufe jikinki za ka gashin ta yake rufe yugaɓɗin matna yana rufe gadon bayanta ga baki ɗaya shi za ki ji an ce har kan mazaunanta ko aswada baki kirin baki fahimin baki kamar bakin gawayi yace tadil a a a a a aswada fahimin afifin sannan ya ci kurkuɗe da juna saboda istik mai yawa ne ka kilwin nakhlati kamar zarbar dabino almuta'akkili wanda ya cika ya nuna aka ciro nonon dabino za ki ga wani kan wani wani kan wani wani kan wani to haka gashin ta yake a cewar shi da gaske ne cika baki ne Allahu ya alamu inji mata suka ce Allahu ya alamu ko ba wai a alamu suke cewa ba ya alamu to yace ghadairuhu idan aka yi kitso mustansiratun sai kitson ya miƙe ilal ula saboda tudin shi an kitse sai ya miƙe ya sama tadilul maqasi idan aka saka kum sai ya bace fi musannan a cikin wanda aka kitse din wa mursali ko wanda aka tsefe din da kan luma abin nan kika luma kun dinki sai ki neme shi ki rasa saboda yawan gashin yin ga wannan matar mu kai shi babu irin ta yanzu magana ta Allah sai dai a cikin larabawa amma waɗannan matan namu na na Hausawa da Fulani da Yarbawa da Nufawa da Igala masha Allah duk ga munan gwargwadon hali to wanda ta samu na ta yi dan yawa ya dan dukar kafadarta ko yana dan kwanta kwanciya akan abin nan ƙeyarta ko to wannan fa 'yan gata ce wannan fa 'yan aljanna ce za ki ga ha ha kada yake mata ƙawaye da kishiyoyi duk a ta mata kambun baka da kin ga ba wani maganar ragewa wannan katin bai shafe bai shafe ki ba ki ba kayan ki a haka nan akwai akwai batu akan ko ya halasta a saurara ko ya halasta mace ta shafa wani magani ko kuma ta sha wani magani watakila ana sha a asibiti don ya ƙara tsawo don gashin ya ƙara tsawo ai ana sha ko magani ku babu tambaya nake sai dai shafawa ta shafa ai ba tsawo yake ƙarawa ba yabera ku ake idan yayi laushi ne sai a ga kamar tsawon ya ƙaru idan kuma yayi tauri ya mammatse haka ba zai tsawo ba abin da ake so da ke gane gashin ki nan wani jari ne na kyau da burge miji da kuma cikar ki ya mace da aka ki alkinta shi kar ki bar shi ya lalace ko ki bar shi kin yi kitso yau wata tun da ta kitso tun na azumin ba har ba sake da azumi ya kusanto saboda karan da aka zo tsefewa duka rabi ya lalace duka haka za a dinga za a dinga ɗiba shi haka ana ana dunkulewa kamar za a yi mashi ana zubarwa da ƙasa a ciki kamar kamar kamar ta yatsarin mota to kar ki bari gashin ki haka ki dinga yin kitsan ki akai akai kina gyara shi ko da yaushe dan ki samu salama wala kai so ina fata mun gane yace to babu laifi idan bukata idan bukata ta sa haka sai a rage din kuma a wannan malamai ne suka yi magana a kai ya ce kama kana ba'adu a zuwa nabi sallallahu alaihi wasallam ya annahu ba'da wafatihi li tarkihin da tazayyuna ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam wa istithna'ihinna an fa tawil sha'ab wasu daga cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musamman Aisha radiyallahu anha da Sauda afwan da da da da da, da Safiya da wasu sun kasance bayan rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka dinga yanki gashinsu ba lokaci ba lokaci sai su kama sai su yanki in ya ƙara tsowa su ƙara yankewa saboda ba su da bukata zuwa ga tsawaita gashinsu a bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za mu zo mu ji dalili zai mana bayani akai wa amma in kana qasdul mar'ati min qassi sha'riha huwa at-tashabbuh bil kafirati wal fasiqati aw at-tashabbuh bir rijali fa huwa muharram wanda ko ta rage gashin kanta saboda tana so ta kama da mata arna ko ta kama da mata mutanen banza 'yan iska a cikin musulmai ko ta yi kama da maza ta wannan haramun mata kafirai suna yi baki ga in kika je kasashen kudancin Najeriya tun daga mata 'yan sakandare suke koyan aski zaki ga duka yara 'yan makaranta duka 'yan mata duk sun yi aski sai dai su bawon ɗan gashi ya kaɗan kaɗan su zo da aka zaki ga daga baya sai dai su su dinga saka wig gashin ba zai fito ba so da an dame shi da aski kullum ai ya saba ya barka cewa to wannan haramun ne koyi da kafirai ko kuma wata mace musulma amma mara daraja mara kirki wadda ta shahara akan cewa mara kirki ta cikin mata da take ga tana yin irin wannan ita ma to babu kyau ko kuma koyi da maza yace bila shak linnahi an tashabbu bil kuffar saboda an hana kama da kafirai umuman wa an tashabbuhil mar'ati bir rijal kuma an hana kama da maza ke mace musulma an hana ki kama da kafirai mazansu da matansu an kuma hana ki yi shiga da sai kama da shigar maza ko ki dinga kwaikwayon abin da maza suke irin wani abin da mata suke yanzu ki ga wata ta dauko hula kube ta saka ko ta dauko jallabiya ta jallabiya mijinta ta saka kuma haka yi bidiyo ana kallon ta wannan ba ba daidai bane ba daidai bane kama ne da maza babu kyau yace wa in kana alqasd minhu tazayyun فالذي يظهر أنه لا يجوز كودا كوتاي هكذا سنن كلياني تبي حلتها با قال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أبواء البيان الإمام الشنقيطي أثناء أبواء البيان ينتشوى إن العرف الذي صار جاريا يتشير لي ونن العادة wadda ta waye gari ta zama tana gudana fi kathirin min albilad a garuruwa da yawa bi qat'il mar'ati sha'ra ra'sa wanda za ka ga mace tana aske gashin kanta ila qurbi usulihi har zuwa can ƙasa sunnatun ifranjiyatu wannan al'ada ce ta turawa mukhalifatun lima kana alaihi nisa'ul muslimin kuma ta saba wa abinda aka sani na matan musulmai wa nisa'il arabi qabla al-islam da matan larabawa tun gabanin musulunci fa huwa min jumlatil inhirafat yana daga cikin karkata allati ammatil balwa biha wanda suka gama gari fiddini a cikin addini wal khuluqi da ɗabi'u was samati da kuma siffofin mutane wa gairi dalika da makamantansu wato an waye gari akwai ɗabi'a da halayya da tsare-tsaren addini da yawa wanda mutane suka aro daga kafirai kuma suka baza duniya har ma an manta asalinsa ana ta yi ba a ma san cewa na kafirai ne ake ake araba Allah ubangiji ya tsare mu daga koyi da kashirai thumma ajaba an hadisi sannan malam shakidi sai ba da amsa game da wancan hadisin da aka ce anna azwajan nabi sallallahu alaihi wasallama matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun kasance ya aqudna min ru'usihinna suna aske gashin kansu hatta takuna kal wafarati har gashin ya zama kamar alwafara alwafara shine gashin da bai wuce iya kunna ba wanda idan an an an tsefe zai rufe iyakun ne shine alwafra na fata mun gane to sai sukan sai sukan yi da gashin sa haka mai kwan gashin suna da yawa kaman Aisha radiyallahu anha a tarihin ta an ce mace ce mai yalwar gashi kwarai da gaske to sai ta kama sai ta aski ta bar shi iya daidai kulli iya kamar irin da yadda turawa suke ko kuma inda an saka irin wig din da zaki ga ya rufe iyakun na kawai to sukan yi haka to menene ma'anar wannan hadisi shine malam ash-shankiti yace bi Allah zuwa da Nabi sallallahu alaihi wasallam matan manzon Allah innama qassarna ru'usahunna ba'da wafati sun dinga rage gashin kansu ne bayan rasul manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li'annahunna saboda su sun kasance kunna yatajammalna fi hayati sunna Nabi sallallahu alaihi wasallam yake raye suna yi mishi kwalliya ko da yaushe wa min ajli ajmal dinatihinna shu'uruhunna kuma wannan gashin yana daga cikin abu mafi girma mafi kyau da suka dinga kwalliya da shi kowace mace cikin mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama takan yi kokari ta ga ta gyara gashin ta ta kitse shi ta shafa mashi mai ta ta tattara shi ta yi fakin din sa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam zai gani ya yaba mata ya ji daɗi ya ce lalle a wancan kin yi kyau to sun kasance suna mishi wannan wa amma ba'da wafati sallallahu alaihi wasallam to bayan rasulun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam falahunna hukmun khasun sai ya zamana cewa suna da hukunci na musamman kamar yaya la la khasun bihinna la yusharikuhunna fihi la tusharikuhunna fihi mar'atun wahidatun min nisa'i jami'a ahli al-ard wata mace a duniya ba ta tarayya da su a wannan hukuncin shine mene wa huwa inqifa wa amadihinna inqifa'an kulliyan min at-tazwij su bukatar su da fatan su zuwa ga aure ya ƙare babu tunanin za su yi aure ba su da damar yin aure shari'a ta hana su yin aure wa ya'su hunna minhu sun cire rai daga shi al-ya'su alladhi la yumkinu an yukhaliqahu tama'un cire rai din da babu ba za ma su iya tunanin aure ba ba su da sauran buri na daga aure fa hunna su sun yi kama da kal mu'taddat almahabusat sun yi kama da mace wadda ke cikin halin takaba wadda aka tare ta aka hana ta fita in ga mace mai takaba a daidai wannan lokacin takaba an hana ta kwalliya an hana ta fita an hana ta yin wani abu da zai sa maza su ga kyanta ma saboda ba ta da doka ya hana ta a lokacin nan ta yi magana aure to su irin wannan yanayin suke har abada iya rayuwarsu saboda mene saboda Allah ya ce wa ma kana lakum an tu'bu rasulallahi wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada inna zalikum kana inda Allah azima cikin ahzab Allah ya ce baya halarta gare ku ya ku mu'minai ku cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin cutarwa ne girma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine a ce wani musulmi yayi tunanin bari ya auri bazawarar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya mutu ya bata mai ta kaba bai halarta ba ina babu babu musulmin da yayi karya wannan doka sahabbai da suka rayu da da matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin su wani bai taba ba wannan tunanin ba yayin da kuma a tsakankanin junan su suna yin haka duk sanda wani sahabi ya rasu akan samu ne ya auri matarsa in dai ba ita take ko kuma wato ta zama ta yi tsufar da ba ta iya aure ba kun ga su tunda sun fita daga cikin lissafin aure to babu buƙatar su yi wani abu na kwalliya wal ya'su min ar-rijal bil kulliya idan mace ta cire rai daga al'amarin maza ga baki daya kad yakunu sababan للترخيص في الإخلال بشأن بأشياء من الزنا لا تحل بغير ذلك السبب لما تتزم تاتشر ريدا بطن أوريغا باكي دايا تو وانا ينا إيه زما دليلي akan ta yi sakaci da wani abu na kwalliya ta yi watsi da shi wato matakar ba ta da bukata zuwa ga aure wanda inda da bai halasta ba inda zai halasta gare ta ina aka cire wannan ka'idar daga wannan zancen na Allah madaukakin sarki da kuma faɗin Allah wal qawaidu min nisa'i da Allah yace allati la yarjuna nikaha sai Allah yace mene falaysa alaihinna junahun an yab'ana thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bidinatin Allah ya ce wa an yi safifna khairun lahunna mata tsofaffi wanda suke sun wayi gari ba sa bukata aure Allah ya ce fala junaha falaysa alaihim junahun babu lafi akan su an yada na fiya bahunna su cire lullubin su amma ghairu mutabarrijatin bi jata amma ka tabayyana kulliya wa an yasafifna khairun lahunna ita ma da za ta kame ta cika hijabinta da ya fiye mata mace ta shekara hamsin sittin saba'in ta riga ta tsufa da anguwa ce mata ake inna ko gwaggo ko iya ba yadda za a yi wani ya ganta ce yana so ta riga ta wuce ana da fata Allah ya sa a gama lafiya ko ta wannan ba dole ta saka hijabi zarmaƙiƙi ta saka niƙabi ta saka safa hannu ba dole bane Allah ya ce falaisa alaihim junahun an yab'ana thiyabahun babu lafi da sanya gele ko ta sanya abaya amma ita ma kar ta bayyana kwalliya yasa akwai tsohuwar da ta iya mai tsohuwa yarinya duk tsufarta din da zaki fata mata tana kan keken guragu za a kai ta asibiti amma tana tana duwa dan mudubuta tana saka jambaki to banda irin wannan ko mun gane sai ta ce a jikoki su duba mata da sirikai ko ta fito ko ta yi kyau wato tana da tana da buduwar zuciya irin wannan to banda irin ta wanda ta haƙura da rayuwa tana jiran ta Allah ta kasance to wannan babu laifi a kanta ba dole bane sai ta zurmaka hijabi ita saka dan gyalanta ko hijabinta gwargwado ko makamacin haka to haka duk wata da take da irin wannan larura kawa ce take da tabin hankali an san ba wanda yace yana son ta to wannan ba dole ta yi cikakkiyar shiga irin ta masu cikakken hankali ba haka wannan ka'idar ta ba da dama cewa to mace wadda take da irin wannan larurar za ta iya yin wani abu da dabe halarta ta yi shi ba to za ta iya yin shi shine kamar fitowa babu hijabi kamar ta aske gashin kanta da makamantansu wallahu ta'ala a'lam da haka su mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun samu kansu a wannan yanayin da haka suka dinga aske gashin kansu fa alal mar'ati an tahtafira bi sha'ri ra'siha kun ji maganar da yace ya ke mace ki kiyaye ki alkinta gashin kanki wa ta'ataniya bihi kuma ki kula da shi wa taj'alahu da fa'ira ki dinga kitse shi kina masa kitso wala ya juzu laha jam'uhu fawqa ra'si kar ki dinga cikinku ya shi akan ki din nan aw min nahiyatil qafa ko a can gefen keya a dinga mishi a cuci maza kar ki dinga mai a cuci maza din ki dinga koyi ki dinga yin kitso kina gyarawa kina zuwa salon ana tsefewa ana me su na da stretching ko da da da da da wannan da da me ma ɗaya ha ku ga tansu da sunan su ne maza su dinga ba da kuɗi ana yin wannan abu yawa in bai bayar ba kuma ke kake bari gashin ke lalace saboda bai bayar ba eh maza su dinga bayarwa aiki ne a kansu na san maza suna da suna da rauni a nan wajen galibi za ka samu wani namijin tun da ya aure ta sai irin kitsan nan da ake yi na na kamun na kamun amarya na gyaran amarya wani bai ƙara bayarwa ba har yau wallahi ta wannan ba daidai ba ne sai ta tana za ta nema in ta samu ta yi ba ta samu wata hakura ko kishiya ta yi mata kishiya ta tana miki kitso ta na ta sa miki wani wani mummuna ba ciki kin ga ba daidai ba ne inda kishiya ai ba ba yan goyo bace ko ko ba kuke cewa ba ina faɗa da yaran su ne a ba daga sai nake ina faɗa da yaran su sai kishiya ba yan goyo bace Allah ya taimaki kishiya a duk wanda ya ce abin almuhim kamar yadda muka ce muku shari'a ta ce ku gyara gashin kanku to kuma haka muke tunawa maza su kuma Allah ya ɗaura musu larurar kula da waɗannan abubuwa sannan gaba da kuɗin kitso kuɗin gyaran gashi kuɗin da za a hau keke na sai a je wurin gyaran gashin kuɗin kunshi kuɗin gyaran farce kun ga ƴan mata mata ƴan gayu fa hatta yankan farce sai fa an je sai an je kanti yake akwai kantuna na yan gayu da ake yankan farce ba a gida yake ba irin da ake ce musu pedicure ko amanicure ah wa qala shaykhul islam ibn taymiya fi majmu'ul fatawa ibn taymiya Allah ya gafarta masa yake fada a cikin majmu'ul fatawa yake cewa kama yaqsudu ba'dul bagaya an tadfara sha'raha dafiran wahidan a zamanin ibn taymiya ko ta al'ada mata wanda suka yan bariki sai ta magashinta wani katon kitso guda ɗaya guda ɗaya za a kitse gashin kitso ɗaya ko ƙwaya biyu haka manya-manya idan aka yi kitsan ba masdulan bai da katifiya sai ka sake shi haka kamar yadda na saki ɗan igal ɗin ya sako shi haka zuwa gaba haka ta kafaɗa da kafaɗa a sake shi haka yi ƙasa har yanzu ‘yan gari suna yi wannan ko ku zai cikin kyakkyawa al'ada wadda ta kitso haka guda ɗaya ƙatoto ko guda biyu sai a sake shi sai ya zo haka har zuwa kan kirjinta har zuwa kan cikinta ko ta ƙuƙulla mai abubuwa irin na 'yan baroji to wannan duka ko da kin yi shi to kar ki fito da shi maza suna gani duk wannan fa dama kamar da aka sani ba fa za a bayyana shi a waje 'yan duniya su gani ba wannan duka na cikin gida ne saboda ka'idar wala yubdina zinatahunna mata ba sa bayyana adansu sai ga waɗancan da aka kebance وقال الشيخ محمد ابن Ibrahim. مفتي الديار السعودية رحمه الله يتي وأما ما تفعله بعض نساء المسلمين في هذا الزمان من فرق شعر الرأس abinda matan wannan zamani suke yi na tsaga gashin kansu shine fark min janibin su raba shi gida biyu wa jam'uhu min janibin min min nahiyatil qafa aje a tattara shi a keya au ja'aluhu fawqa ra'si ko a tukunkuya shi a tsakiyar kai kama taf'aluhu nisa'ul ifranji kamar yadda matan turawa suke me kuma a kitsa gashi sai a kama a yi shi wani murda murda a sa wani abu a tsakiya sai kiga ya tashi ya kalli sama to irin wannan fala ya juzu bai halarta lima fihi min at-tashabbuh bi nisa'il kuffari saboda yayi kama da na matan kafirai to wannan ita ce kaida duk kidan da zaki da duk kullun da zaki magashin ki ki tabbatar idan an ga kin yi ba za a ganki a ce wannan tayi kama da kafirai ba kar ki zo ki shiga mota daga Kaduna zaki je Zaria ko Kano ko Jos a dinga ce miki madam kauce matsa da Allah madam madam dan gyara saboda an ga shi miki wayar ta musulmai bace wata kila ma an an kaza tsaye ko ana ana faɗa musulmai da kafirai wani ya buge ki a ce ga wata kafira nan wato kada shiga ki ya zama da an ganki za a ga wanda tayi kama da arna ko mun gane Allah ya sa kun gane abin da ake nufi wa ana bi hurairah radiyallahu anhu fi hadisin tawilin kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi mai tsayi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah yake cewa annabi ya ce sinfan min ahadin nar lam arahuma a cikin sahih muslim kenan ko annabi ya ce akwai wasu nau'in yan wuta iri biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi isra'i da mi'raj a saurara da ya je a a wata ziyara ta aiki da ya kai cikin har gidan wuta an shiga da shi ya ga yan wuta iri iri ya tambaya waɗannan suwaye a ce waɗannan magulmata waɗannan fa mazinata waɗannan fa masu taurin bashi waɗannan fa masu saba wa iyaye wannan fa masu saba wa miji da annabi ya gansu amma waɗannan bai gansu ba me yasa saboda suna can ƙasa wuta yace to akwai wasu ƴan wuta kala biyu wanda ban gansu ba fasara ta farko kenan ko kuma a rayuwarsu san da yake raye a duniya babu irin wannan rashin kirkin gabaki daya yace to waɗannan ban gansu ba saboda mene nabi yace ban gansu ba nabi yace qaumun na farko akwai wasu mutane ma'ahum siyaqun suna da bulala ka aznabil baqari bulala doguwa kaman wutsiyar saniya yadribuna bi hannasa wanda suke duka mutane wanda kawai haka ne ya dinga cin zanen mutane yana yau da bulala yana duka mutane sawa'un monita ne dogari ne wani tsoho ne a anguwa wani azzalimi ne duk wanda ya dinga yawo da bulala kawai aikin shi yana duka mutane to annabi ya ce dan wuta ne wani sa'un nau'i na biyu da kuma mata kasiyatu sun sa kaya ariyatu amma suna tsirara saboda kayan ya matse su ko kuma kayan shara-shara ne saboda ka duk wani tudu da kwari da ke jikinsu ana gani saboda kaya ya matse su ko kuma kayan shara-shara baya lullube jikinsu ma'ilatun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce karkatattu ne saboda sun karkace daga hanya madidiciya mumilatun sannan kuma suna karkatar da mutane duk inda suka bi maza na kallon su suna sha'awar su suna musu kwarkwasa duk inda suka bi sannan suna kuma koya mana bayan su inda duk wata fitsararriya da ta kware tana irin wannan fitsara suke kuma irin ɗinkin da shi ake yayi ana sa mai sunan ta gida a ce sunan ɗinkin wancan wacce sunan ɗinkin kenan sunanta ban so in kira sunan wata ma har ta samu daraja sunan ta shiga bakina ai kun san su ‘yan fim da ‘yan rawa da ‘yan duniya iri-iri ga sanan ko wata mata wani ɗan siyasa sai a sa masu ɗinkin sunanta kuma ɗinkin na rashin daraja ne bikin ga shine mumilat ta karkatar da maza masu kallonta kuma ta karkatar da mata da ‘ya'ya waɗanda suke masu hankali sun koma suna kwaikwayarta ta zama abin yayi annabi ya ce ru'usuhunna kawunansu ka asnimatil bukhti kamar ainihin wato tozan raƙumi al'ijab haka yabo a wannan lafazin wannan lafazin yabo da ijab wani al-buqtil ma'ila wannan yabo da al-ijab shine raman ne raƙumi gashi nan ra'aitu ni ra'aitu menene cikin sautu yusufa saba bakaratin simani ya akuluhunna sab'un ijab to ijab ramammu wato tozan raƙumi yakan kalli sama sai kuma sai ya karkace to haka ita ma saboda abin da ta nada a kanta na gwaggwaro ko ko dan kwali ko ta saka wasu kayan abin nan ribon kala kala har kan ya zama yayi mata nauyi ya karkace tana ta jin shi yana janta haka ana hango shi daga nesa haka kamar kamar ta dauko kayan wanki ko wani abu makamancin haka to duk irin wannan wanda yanzu yake baiwa mata da yawa sha'awa a alhamdulillah galibi ko waɗannan mata mu'minatun ghafilatun ba za ku sama dai wanda take saka hijabi wannan bai yiwa gare ta saboda baya tafiya tare da hijabi irin wannan irin wannan salon ko irin wannan taba taba ne ture kaga bala'i din baya tafiya tare da tare da hijabi Allah ya kyauta annabi yace la yadkhulun jannata waɗannan mata ba su shiga aljanna wala yajidna rihaha ba sa jin kanshin aljanna wato suna can nesa da aljanna wa inna rihaha annabi sallallahu alaihi wasallam yace alhali ko kanshin aljanna da yujadu min masirati kaza wa kaza ana jiyo shi daga tafiya manisanciya amma su ba sa jiwa zaka wata ke yin wannan shigar tana ganin kamar wasa ne kamar abu ne mai sauki to ta ji saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa gare ta daka sai a tuba a dina wa qad fassara ba'd ulama'i qawluhu wasu malamai sun fassara fadin sa ma'ilatul mumilat bi annahunna yatamashatna al-mishtatal mila wa hiya mishtatul bagaya saboda wato suna yin suna taje kansu su fakin ɗinsa ya karkace irin yadda karuwai suke wa yi mashitna a zairahun na tilkal mashita kuma suna koya ma wasunsu wa hiya mashitatu nisa'il ifraj irin na mata kafirai wa man ya hazu hazu hunna min nisa'il musulmina suna suna koya mata kafirai da kuma wanda suke kwaikwayon kafirai cikin matan musulmai ma'ana tana yin abu na rashin kirki kuma tana bayyana shi har sauran mutanen kirki suna kwaikwayon wannan abu domin shi aikin barna yana da wani shu'umci ya fi saurin koyo fiye da aikin kirki za a samu wata mace tana aikin kirki duk sai ake koya wacce ta more kuma ba a zage ta ba cewa wuya ta mai da miji kamar wani uba tana bauta mishi amma wani aikin banza yanzu yanzu na wata sai a koya duka kalli hadisin matar Umar dan Khattab radiyallahu anhu dake cikin Bukhari da Umar yake bada labari sai na Abdullahi dan Abbas yake bada labarin cewa Umar ya bashi labarin Umar yace mu da muke Makka mun kasance matan mu suna jin tsoron mu suna mana biyayya duk abin da muke ce mata shi ta yi to haka za ta yi kilan salaman salama to wannan ba shi abin da ya dace ba ba shine kirki ba ba shine matan kwarai ne shiga aljanna salan alim ba da suka zo Madina yace yayin da muka zo Madina fa'ida ƙaunin taglibuhun nisa'uhun sai muka samu su kuma mutanen madina su kuma wato mijin hajiya ne galibinsu matansu sun fi ƙarfinsu sai abin da matan suka ce shi ake kin ga matan mutanen madina suna da hali mara kyau ta wannan fuskar matan mutanen makka suna da hali mai kyau ta wannan fuskar da suka haɗu abin da ya kamata ideal situation sai matan madina su koyi halin kirkin can a gun matan makka shi ya kamata ko ba abin da ya faru bake abin da ya faru shine sai matan makka suka ce oh ashe da mu wawaye ne da muke biyayya sai suka koyi wannan shine umar yace fata fika nisauna ya akhudna min da'ad nisa'il ansar sai kuma ga matan mu sun fara koyan a halayen matan madina umar yace fa sakhitu alamra a yawman wata na kawai muna zaune mata ta kama wata magana zaka fita ne sai na ce kira Allah gafara kin da bai ba zan fita ba na ruwanki da ni yau sai kawai ce ce yace faraddat alayya kawai sai mata mun tsawa ce kai da Allah ba a iya maka da Allah kai ba a zaman lafiya da yace yace sai na gyara zama yace ke mu kike ga magana yau tace to kai inwa ce annabi ba an mata sun ga mishi magana ce fa inna inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama inna inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna mashi martani wa inna ihdahunna la tahjuruhu al-yawma hatta al-layl ce kai din banzan ka Umar annabi ma da shi kake bi matan gidan shi wata tana iya ce fushi da shi tun safa har dare ba ta mashi magana ko ya magana zai ta yi mishi gatsine ko ta yi tsaki ko ta yadda baka annabi kuma dole haka yake hakura kuma zai ce a a to abu ya girmama yace abin ya fi karfi na shi ne tashi da gida annabi zai wa'azi ya dinga musu daki daki yana musu wa'azi har ma Aisha take ce mishi ko Aisha ka ko Zainab ta ce mishi kai Umar ka ji da gidanka mana ka gama da gidanka ne zaka zo kana mana wazi ba yasa muna ga wazi to a shahid shine kun ga wannan ɗabi'ar kun fi da sani haka mata suke mata iyayen ma kasu da za a ce ke kina gidan miji ko uku ke kina da kirki wance tana wa mijin kirki sauran ba sa mishi to za a dinga kuma ki kallon wawuya ne ma ce ita ita ai kin san sakariya ce ita duk abin da yace shi take bi me kon su koya shine aikin kirki ana nan ana nan kuma sai kawo ki ta zuga ke ma sai ki koyi wancan aikin banza sai ke ba ki ga da suke yi ba ke ba za ki tashi ki nemi yancin ki ba to daga nan shikenan abu ya lalace to kada ku manta cewa duk sanda kike saba wa mijinki kike ci mai zarafi akwai wata mace shi cikin yan aljanna annabi ya ba da labari ta dinga cewa Allah ya tsine masa hura haka ta dinga fata dinga kiran sunanki ta takura wa mijinmu ya Allah ka kashe mana shi ya dawo wajen ya fita mutunta saura ta yawo kawai shi ne zo baki na Allah ya kyauta na ganin mu shawo kada ya yawa to Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله